أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا همة الشقي ادري لنا بهذا المهدر والتاب فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah muna cikin karatun littafin umdatul hakam min kalami khairul anam sallallahu alaihi wa sallam na za mu tashi na'am kitabun rada'i bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai kitabi akan shayarwa an ma an karbo daga sayyidina Abdullah dan Abbasin Allah yarda da su yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce game da binti Hamza ‘yar Hamza wato yarinyan Sayyidina Hamza ne Sayyidina Aliyu ya nema manzala ya aure ta sai manzala ya ce mishi ya ce Sayyidina Aliyu mana kamar ka ce ma dan wanka ai auren dangi mana ga yarinyar sayyidina Hamza ai za ka iya aurenta saboda ai ba wani abin da ya haramta da sayyidina Hamza ai babban manzon Allah ne to yarinyar shi ai zai iya aurenta sai manzon Allah ya ce la tahillu li a ta halasta gare ni ba ya harumu minar rada'i ma ya harumu minan nasabi abin da ke haramta saboda dangantaka yana haramta saboda shayarwa yan sai ya ce mene wahiyya binatu aki minar rada ai ita yar dan uwana ne na shayarwa wato sayyidina hamza ma ta ɗaya ta shayar da shi da manzon Allah kaga yanzu in aka duba ta shayarwa ai dan uwa yar yar yar dan uwan shi ne ka gani kai ko ai ba zai yi dan uwanka ka aure yar shi ba ko to wannan amma ta gurin alaka dai ai akwai aure tsakanin tunda yar ammin sani yar ammi ne za akwai aure ta nasaba ne amma kuma ɓangaren shayarwa yawwa ratu kuma abin da ke haramta ta nasaba yana haramta na shayarwa.
An Aisha radiyallahu anha Daga sai tana shi ta Allah ya ƙara yarda da ita ta ce, Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Inna rada'ata lalle shayarwa tana haramta abin da yake haramtuwa saboda haihuwa. Wato, duk abin da ke faruwa saboda haihuwa, to shi ma abin da ke haramtuwa saboda haihuwa, shi ma yana haramtuwa saboda shayarwa. An gani? To, an karɓa daga ita ta ce sai da tana ake du.
Inna aflaha aka abi qais.
Aflaha ɗan uwan abi qais. Lalle aflaha ɗan uwan abi ƙwa'is. Hijabu ya nema izinin shigowa gurina. Bayan Allah sun tala saukar da ayan hijabi, Allah ya ce fas'aluhunna wa idza sa'altumuhunna matan fas'aluhunna min wara'i hijab. To bayan saukar da hijabi tsari. Da ya nema izinin shigowa gurina sai na ce la'azanu lau kai wallahi ba zan taɓa masa izini ba. astazinan nabiyya sallallahu alaihi wasallam a har sai na nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna akha abi qais domin shi dan uwan abi qais laisa huwa arda ba shi bane ya shayar da ni arda atni imra'atu abi qais matar shi abi qais din ne ta shayar da ni ba matan shi dan uwan abi qais ba shi dan uwan Abiku Ais ne yazo to kaga ba shi ya shayar da ba matan shi bane shi Abiku Ais din ne matan shi ta ta shayar da ni
barakal alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ma- ta manta ai tunda dai dan uwanta ya sha da ita to shi ma din ai ya zama tunda dan uwa da dan uwa ne na ko ba gane ba na fahimta tunda misali kai ne matanka ta shayar da wac- wannan na ka gane na ka ka zama ubanta sosai.
to yanzu dan uwanka ma ai ubanta ne Eh, shi ma dan kanin shi ubanta ne shi ma kanin shi ubanta ne shi ma kanin shi ka gane na to wannan kenan na sai manzo Allah ya shigo inda nake na fa qultu sai na ce ya rasulullahi ya rasulallahi inna rajula alaysa huwa innar arba'a.
rajula shi wannan abu qais din na laisa huwa arda'an na ba shi ya shayar da ni ba na walakin arda'ati arda'ati imra'atuhu matansa ne ta shayar da ni na fa qala sai manzo Allah ya ce na izani lahu izani lau ki masa izini na fa innahu ammunki shi ma din ammunki ne dan uwa ai shi dan uwan babanki ne amu amu ba shi ne dan uwan baba na eh na shi ne dan uwan baba to shi abi ko ais din babanki ne ai shi wannan dan uwan babanki ne na Allah ya sa an gane na to taribat yaminiki me ke damun ki ne kalma ce da ake faɗi kawai don tsawatarwa ko don ah, munana wani aikin da wani yayi hmm.
قال أبو بن زبير Gwad bin Zubair ya ce, فبذلك كانت عائشة تقول da saboda haka ne sai da tana- ta kasance tana cewa, حرموا من الرداء minan rada'i ku haramta saboda shayarwa, نعم ma ya harumu minan nasabi abin da ke haramtuwa saboda a haihuwa na dangane.
نعم وفي لفظ A wani lafazi, استأذن عليه alayya aflahu, aflahu ya nemi izini wurina, نعم فلم آذن له shi dan uwan abi Qais- abil kwais yana, sai na ki mishi izini.
نعم فقال Sai ya ce da ni, a ta ta jabi na minni, ah, yanzu kina tsaruwa daga, daga ni.
نعم و- wani ammuki bayan ni dan uwan babanki ne نعم amminki sai na ce كيف ذلك ta yaya ya zama haka قال sai ya ce أردأتك امرأة أكيد arza'atki imra'atu aki matan dan uwana ne ta shayar da ki نعم بلبن أكيد da nunan dan uwana نعم wato قال- lokacin tana tare da dan uwana نعم ka san mace idan tana tare da miji to nunan ta ma nashi ne ran da suka rabu da mijin نعم ta ƙara samun wani ciki to yanzu nunan na ɗayan mijin da suke tare ne نعم an gane نعم to
قالت kaga wannan na nuna cewa ta iya yiwa lokacin da ke maganan sun rabu da wancan Can- dan uwan nashi kala sai ta ce نعم فسأل فسألت رسول الله صلى الله عليه sai na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فقال sai manzo Allah ya ce لك أفلون aflahu yayi gaskiya إذني له ki nemo ki masa izini ya shigo تقريبا me يمينا ke damin ki ne وعنها an karbar sai da tana Aishatu رضي الله عنها Allah ya dada ita ta ce دخل علي رسول Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shigo daki na inda nake وعندي رجل a tare da ni a wani mutumi قال sai manzo Allah ya ce عائشة ya Aisha waye wannan قلت a sai na ce أكيد mina rada'ati dan uwana ne na shayarwa قال sai manzo Allah ya ce ya يا عائشة ke Aishatu انظرنا ku rinka lura da waye yan uwa yan uwayenku معنا فإنما rada'ati min almaja'ati domin جاءت shayarwa da ake lura da shi نعم wurin haramtawa shine shayarwan da ya ko- ya yi maganin yunwa an gane amma dan dan tsotso ɗaya an ba wa yaro dan tsotso ɗaya to shikenan wannan ba zai mai da shi ɗa ba نعم an gane don haka ku rinka kula da waye su waye ƴan uwayenku نعم domin shayarwa da ake kula da shi wurin haramtawa shine shayarwan da ya kosar daga yunwa to min almaja'ati shine da wanda ya kosar daga yunwa نعم na'am نعم أن أوبة بن الحارث an karo daga sayyidina Uqba ta dan Harisi رضي الله عنهما Allah anhu Allah ya jada shi نعم أنه tazawwaja umma yahya cewa shi ya auri umma yahya بنت أبي أيهاب binti abi ihabin نعم faja'at amatin sauda'u sai wata baiwa baka ta zo نعم فقالت sai ta ce نعم kad arda'atu kuma da kai da matan da ka aura din na taba shayar da ku nono kaga ashe yaya da kanwa kenan نعم an san kala فذكرت ذلك للنبي sallallahu alaihi wasallam sai na gaya wa manzon Allah wannan labarin na wannan mata نعم قال yace فأراد أني sai manzon Allah ya kauda kai ta bari na نعم قال shi ukubat yace fatana haitu sai na ƙara karkatowa na ƙara zagayewa na ƙara gaya mai na faza kartu zalika na ƙara gaya mai faƙala sai manzo Allah ya ce wa kaifa to me kake so me kake so in ce maka na wa qad za'amat an qad arda'at kuma bayan ta ce ta shayar da ku me kake so in gaya maka na fana hahu an ha sai annabi ya hana shi ga barin wannan mata sai nisantar da shi a haka to me kake so a ce maka an riga an gaya muku aisha to to sahabbai ke rugusa gile ke nima to albarra'i bin azib daga barayi dan azib radiyallahu anu ma Allah ya da su ta'ala yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita ani min makka wato daga garin Makka na fatabi'atuhum fatabi'atuhu mubnatu hamzata na sai ibna yar hamza ta biyo manzon Allah tunadi tana cewa ya ammu ya amina ya amina dan uwan babana na fatana wa hala alayhi fata na walaha ali sai ali sallallahu alaihi wasallam ya mika mata hannu na fa kaza biyadiha ya yi riko da hannunta wa qala li fadimatu ya ce mali faɗi mata ya ce masai da faɗi matu na duna kibnata ammiki ki rike yar amminki na am ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a a- yar amminta sai na Ali ba amminta bane ita ita sai da faɗi mutu na sai da faɗi mutu sai da Hamza am a sai na Hamza ba a- ba ba amminta bane ai dan uwan babanta ne ita sai da faɗi mutu ko to dan haka ki rike yar dan uwan babanki na Hamza kenan na na wa qala li fadimatu Fatima la ta hafi ta karɓe ta na na fakta sama fiya Aliyu na sai Aliyu ya yi ja in ja da ita, na wa zaidun da shi da Zaidu.
wa ja'farun Zaidu ɗan Harisa ta kenan, ita can bawan manzon Allah. Wa Ja'far da Ja'far duk sun yi ja in ja a kanta.
na fa qala aliyu Sai ya sai na Ali ya ce, ana ahaqqu biha ni na bi cancanta in yi rainanta.
na wa hiya ibnu abi Ibnatu ammi, ammi domin ita ‘yar ammina ne.
fa qala ja'faru Sai Ja'far ai ‘yar ammina ne wato ah, sai dai Hamza, ɗan uwan babana. Hamza bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib. An gane?
wa qala ja'faru
Ah, sai Ja'far ya ce, na ibnatu ammi a ‘yar ammina ne.
wa khalatuha tahti kuma eh, ah, innanta, na innanta na tana ƙarƙashi na wato innanta matata ce.
na wa qala zaitu wa qala Zaidin sai Zaidu ya ce, na bintu aki a ‘yar ɗan uwana ne a yi, na faqad wato ‘yar ɗan uwana ne na shayarwa, na ko muka ce ‘yar ɗan uwana ne a cikin musulunci, domin maza Allah ya haɗa ‘yan uwantaka tsakanin Hamza da shi Zaidu, Zaidu bin Harisa, na lokacin da aka yi hijira. Maza Allah ya ce, to na haɗa ku ‘yan uwantaka. To kaga za ta zama ‘yar ɗan uwana ne ko na shayarwa ko na ‘yan uwantaka.
na faqada biha nabi sallallahu alaihi wasallam kalatiha sai manzo Allah ya hukunci Jafar bin Abi Talib an gane dan uwan Sayyidina Aliyu ka gane Jafar ya ce yar Amina ne shi ma Sayyidina Ali ya ce yar Amina ne shi kuma a zaidu da ta bintu okay sai shi Jafar bayan yar ammin shi ne ya ƙara da cewa innanta matarsa ce na ba kamar Sayyidina Ali ba shi Sayyidina Ali ko yar ammin shi ne na shi kuma zai bin harisa ya ce yar dan uwan shi ne da haka ya kamata yana da haƙƙin ya rene ta sai manzo Allah ya ba ya- ya hukunta ta yi reno a ba da ita likalati ha ga innanta na fa qala yace na alkalatu bi manzilatil ummi inna tana matsayin uwa yar uwa uwa na da haka ai ka kaman ta je gurin ma baba ta ce mm, banda ma alaka na fa qala li ali sai ce masa na ali dan ya ya rarrashe shi na anta minni wa ana minka kai daga ni kake ni ma daga kai nake na wa qala li ja'far sai ya ce ma sayyidina Jabir dan Abi Dalib na asbahata qalqi wa kulki kayi kama da halitta ta da ɗabi'a na wato halittan ka irin ta wace ɗabi'a ka irin ta wace na aka ce sai da sayyidina Jafar yayi rawa na yana daga dalilin da yasa su fa suke rangaji wurin soyayya idan an taɓo musu inda ake taɓowa su shauƙi na to
wa qala zaid li zaidin sai ya ce ma zaid bin harisa na anta akuna wa maulana kai dan uwa mu ne kuma ƴantacce baran mu ne kai to yarda shawar araba gaddama
Sabul kisas.
kitabi akan kisasi wato sakayya in kayi aima Mm.
Ana Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu.
daga sai na Abdullahi dan Ab- mas'udin Allah ya da shi Kala.
ya ce Kala Nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Abdullahi bin damu mri'in yashhadu mu- Allah ya yi lallahu jinin mutumin da ya shaida ba mutar gaskiya sai Allah bai halasta ba wa anni Rasulillah.
da wanda ya kuma ya shaida ni manzon Allah ne da salatin jinin shi baya halasta sai da ɗayan dalilai guda uku Sayyibu zani.
mai auren da ya zina Nafsu bin da nafsu.
wanda ya kashe shi ma a kashe shi Tariku lidini.
da mutumin da ya bar addininsa Tariku lil jama'a.
wato wanda ya bar jama'an musulmai ta hanyar ridda Na'am. Ana Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu daga sai na Abdullahi dan Mas'udin Allah da da shi Kala.
ya ce Kala Rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwal ma yi guda bainan nasu farkon hukuncin da za a yi tsakanin mutane ranar alkiyama ima'i.
game da jina ne wato jinin da suka zubar akan wannan za a fara hukunci kai ka zubar da jinin wani kai ka akan wannan za a yi hukunci me dalili zuwa karki Na'am. An sahalu bin abi.
hasmata an karar da sari dan abi hasmata Allah ya da shi Kala.
yace Na'am. In talaka.
Abdullahi bin Salim Abdullahi dan Salim ya tafi Na'am. Wa wa muhayyisatu bin Mas'udin.
da muhayyisatu bin mas'udin sun tafi Bara.
a garin sukan tafi zuwa garin Kaibara Na'am. Wa hiya yawma idhin.
sulhun a wannan lokaci tana ƙarshen yarjejeniya da manzo Allah ya da ita da mutanenta Na'am. Fatafarraqa.
sai suka rabu wato da shi Abdullahi dan Salim Na'am.
da Muhayyisa bin Mas'ud suka rabu a wani guri suka ce to mun shaddanta za mu haɗu a guri kaza wato mu rabu kaza amma an mun tashi haɗuwa to a haɗe a guri kaza an gane Na'am.
to fata Muhayyisatu ila Abdullahi bin Mas'ud lokacin da Muhayyisa Sahali.
yawwara lokacin da Muhayyisa ya je inda aka ce za a haɗu Na'am.
kawai sai ya je ya samu Abdullahi dan Salim kowa ya tasha haɗu fi damihi fi damihi yana birgima cikin jininsa katiran a kashe fada fanahu da ya hebin da shi bayan ya masa duk abin da mamaci ke bukata bayan ya mashi duk abin da mamaci ke bukata sai ya binne shi ثم قدم madina ta sannan ya zo garin madina فانطلق عبد الرحمن بن bin sarin to to ai ya ce kun da ya bada labari sai ba a yadda ba to yanzu ya za a yi sai abdurrahman bin sahal wato dan uwan abdullahi bin sahal نعم an gane ai abdullahi bin sahal ne aka kashe نعم to sai abdurrahman dan uwansa dan sahal نعم sai ya tafi wa muhayyisatu da muhayyisa wanda wanda aka yi tafiyan tare da shi shi da Abdullahi bin Sahal wa hu- wa hu- wa huwayisa da huwayisa ابن مسعود ibna mas'udin dukan su ƴaƴan mas'udin ne نعم ai ka san muhayyisatu ɗan mas'udin ne yana da kuma dan uwa huwayisa dan mas'ud sai sa manzo Allah ya ce idna ib- a- mai ruwa ya ce ibna نعم su bi ƴaƴa ne ga mas'udin sai suka tafi ilan nabi sallallahu zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فذهب عبد الرحمن يتكلم sai Abdurrahman ya nemi ya fara magana shi Abdurrahman نعم wanda yake ah, dan uwan wanda aka kashe kenan عبد الله
Abdullahi Ab- Ab- Abdullahi bin Sahal eh. sai ya nufi ya fara magana فقال صلى الله عليه sai manzo Allah ya ce da shi نعم kabbir kabbir kai ka girmama ka girmama نعم وهو adatul qaumi saboda shine mafi kankantan jama'a نعم fasakata daga nan sai ya shiru نعم kallama sai dukansu suka yi magana فتقال sai manzo Allah ya ce تهلكون wai yanzu za ku rantse وتسقون sai ku na katilakum ku cancanci jinin makashin jinin katilakum ah, wanda ah, wanda wanda ya kashe ku cancanci jinin wanda ya kashe muku dan uwa نعم za ku rantse domin ku cancanci kuma a ba ku fansa da jinin wanda ya kashe muku dan uwa aw sahibakum ko kuma dan uwanku abokinku قالوا sai suka ce نعم وكيف ن- وكيف نحلف A'a, ya rasulullah za mu rantse akan dole shi ya kashe shi domin shi wannan din da ke gaban mu a kashe shi نعم ai ba mu sani ba walam na shahadu ba ba mu gani ba نعم ولم نرى ba mu gani ba ba mu shaida ba ba mu gani ba نعم to ya za mu rantse dan mu mu- mu cancanci shi ma jinin sa shi wane kenan wato a muhayyisa kenan ai ba mu gani ba ba mu shaida ba نعم قال sai manzo Allah ya ce فتبرئكم يهودا Yahuda, to yanzu Yahuda za su kubutar da ku bi aimani kamsina minum da rantsuwan mutane hamsin daga cikinsu.
نعم فقالوا Sai suka ce, نعم كيف ن- kaifa na akhudhu bi aymani qaumin kuffar Ari.
ya za mu yi amfani da rantsuwar mutane kafirai na'am fa qalahu an-nabi sallallahu kawai sai manzo Allah ya biya diyansa kawai min indiyu daga gurinsa na'am wa fi hadisi Hammad bin Zaid a cikin ya bada cikin hadisin Ammar bin Zaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yuqsimu kamsuna minkum na'am yan a mutane biyar mutane hamsin daga cikin ku za su yi rantsuwa ala rajulin minimum akan mutum ɗaya daga cikin su na'am fa yadba'u bi rummati sai a sai a sai a miƙa muku wuyansa wato a ba- a miƙa muku wuyansa yawwara na'am qalu sai suka ce amrun lam nashhadu ya rasulullah ya mutane hamsin daga cikin mu za su yi rantsuwa na'am akan wani mutum daga cikin su na'am sannan mu cancanci di- jininsa amrun lam yashhadu abinda ba mu gani ba kai ba na halifu ta zai mu rantsuwa akan sa na'am wa tubarri'ukum Kala sai ce fatubri ukum yahudu Yahudu sai Yahuda su kubutar da ku bi aimani kamsina minhum da rantsuwan mutane hamsin daga cikin su qalu ya rasul sai suka ce ya ma'aikin Allah na'am qaumun kuffarun mutane da suke kafirai na'am kawai ha baya za mu yadda da rantsuwan su fawa da hu rasulullahi sai manzo Allah ya biya diyansa min qibalihi ta bangaren sa na'am wa fi hadisi Sa'id bin Ubaidin ya ba hadisin sayyid dan Ubaidi Bakar ya Rasulullah lahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gabe kamata ba an yubdi ila damahu a banzartar da jininsa wato ba diya na'am huwa da fawada fawadahu innam wadahu bi atin min al iblis ya manzo Allah ya, ya biya diyansa da raƙumi ɗari na'am na daga cikin raƙuman zakka wato a baitul mali kenan na'am an Anas bin Malik radiyallahu anhu an kada sai na dan malik Allah ya karar da da shi anna jariyatan tan cewa lalle wata baiwa wujida ra'asuha mardudan an samu kanta a kwankwatsi baina hajarai na tsakanin duwatsu biyu haqila sai aka c- a faƙila ko na'am sai aka ce da ita kafin ta mutu man fa'ala hadha bi wa ya aikata miki haka kafin ta mutu aka ce mata na'am fulanun fulanun fulanun aka ce mata wane wani ne ake zargi aka ce wane ne miki haka fulanin wane ne miki haka na'am tana ce a'a wane ce a'a wane hatta zikira yahudiyyin sai da har aka ambaci wani ba yahudi na'am fawo ma da birasa sai ta daga kanta ta ce eh na'am fa ukizal yahudi sai aka kama wannan ba yahudi fa'atarafa sai da aka kama shi ya ji bugu sai ya amsa shi yayi na'am fa amara Rasulullah sallallahu alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni an an yorar da ra'asuhu da shi ma a kwankwaza kansa tsakanin dutsa guda biyu ana yi shi ma aka kashe shi kama- kamar yadda ya kashe ta ita ma din na'am wali muslim wan nisa'i an Anas daga an, an samu daga muslim da kuma imamun nasa'i sun rawaita daga abdullahi dan anas sun fitar su ma anna yahudiyan katala jariyatan cewa wani bayahudi ya kashe wata baiwa ala audahi saboda wani abin nan saboda wani sarka na azurfa an gane saboda audash azurfa kenan saboda azurfa
fa qala hudi fa qadahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, yayi- yayi ram- ya- ya rama ya kashe shi shi ma biya biya faqa da hu biya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yayi ra- ya masa ramako da abin da ya mata an gane wato aka kashe shi shi ma
ana bi hurairah radiyallahu an
na'am daga sai na bura ta Allah ya kare da da shi na'am kala yace
na'am lama fata Allahu ala rasuli makkata yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude yayin da Allah ya bude wa manzansa makka na'am qatalat kuzat rajulan min bani laisi kabilar kuza sai suka kashe wani mutum daga cikin kabilar bani laisi na'am bi katilin kana lahum saboda wani kasashen da ya taba kashe musu na'am fil jahiliya tun a zamanin jahiliya na'am fa qama an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai manzo Allah ya miƙe yace fa qama an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai manzo Allah ya miƙe yana huduba yace inna allaha azza wa jalla lalle Allah mai girma da buwaya qad habasa an mai katal fila ya tsare giwa gabar makka na'am wa sallada alaiha rasulahu kuma Allah ya shuga ya sarauta manzansa a saman makkan nan na'am wal mu'minina kuma ya sarauta muminai cikin makkan nan ala ku saurara ku wa ji inna lam tahilu li ahadin kabili a sani cewa lalle makka bata halasta ga wani kafinni ba wa la tahilu li ahadin ba a di kuma ba za ta ƙara halasta ga wani bayana ba ko mutanen giwa ma da Allah ya targe su na'am amma ni Allah ya bani dama wa inna ma o ya litli sa'atan min naharin ni ma dan an halasta min awa ɗaya ne ko wani sa'a cikin yini na wa inna ha- sa'ati hazihi haramun sannan wannan lokacin ma da nake ciki yanzu hara ya zama mai lokaci mai alfarma na la yu'dadu shajaruha ba a tsinkan bishiyanta na wala yuktala shaukuha ba a cire ƙyayarta na wala tal ta kadu saƙiɗatuha ba za a tsinci tsintuwarta ba illa limun shirin sai dai ga wanda ya san zai yi cigiya na wa man qutila sai lauka cilin wanda aka kashe mishi wani abin kisa na fa huwa bai kai yarin nazaraini yana da ɗayan zaɓi biyu ma wanda suka fi alkhairi a gurinsa na imma an yi kutala ko dai a kashe wanda ya kashe mishi ɗan uwansa wa imma an yi fida ko dai a yi fansansa fa qama rajulun sai wani mutum ya miƙe ali daga yaman mutanen garin yaman qala lahu ana ce mishi abu shahin fa qala sai ya ce ya rasulillah ya ma'aikin Allah kuzuli ku rubuta min wannan wannan maganan naku domin in kiyaye sai manzo Allah ya ce na uktubu li abi shahin ku rubuta ma abu shahin wannan hadisin nawa thumma qama abba Abbas sai Abbas ya miƙe fa qala sai ya ce ya rasulillah ya manzon Allah na illa izkira amma a ciyayin banda ciyayin izkir na
na'am fa inna naj'aluhu fi buyutina domin mu muna sakan yashi a cikin gidanmu wa quburina wato muna rufin gida da shi da kuma kabarbaran mu fa qala rasulullahi sallallahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace نعم إلا إذكرا banda ciyawan izkira نعم wato shine dai kamar yadda muka faɗa a baya a wannan hadisi ya gabata da bayaninsa نعم komai da komai نعم to
عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
shi wannan ciyawan iskir ɗin ciyawa ana ce mashi ko bishiyan tsauri an gane da kyau نعم wato wato ya sunan mutanen ne maƙera suna amfani da shi an gane نعم ana kuma yin rufin ɗakuna da shi maƙera suna hura wuta da shi an gane da kyau نعم shi yasa sai na Abbasu ne yace amma ban da shi ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makera suna hura wuta da shi sannan ana yin rufin gida da shi ana ce mishi ciyawan tsauri wasu suka ce ba haka ba to
عن عمر بن الخطاب an karbar sai na Umar bin al-Khattab Allah ya da shi anna ustasharan nasa cewa shi ya nemi shawaran mutane نعم fi imlasin game da game da diyan dan cikin mace نعم idan ta mutu tare da dukan wani mutum ka gane mutum mace tana da ciki wani ya duke ta dan cikin ya mutu an gane نعم فقال المغيرة بن شعبة da ya nemi shawaran mutane sai mugira dan shuba ya ce نعم شهد shahidtun nabiyya sallallahu الله عليه وسلم na halarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فنادي ببرة ya yi hukunci game da diyanta bi gurratin نعم da aba da bawa نعم abdin namiji au amatin ko mace نعم فقال sai sai na Umar ya ce ma mugira bin shuba ائتني بمن يشهد معك.
itini bi man ya shaɗu ma'aka ka zo min da wanda zai kafa shaida zai zama she- zai yi shaida tare da kai cewa manzo Allah yayi haka نعم فشهد معه Muhammad ibn Maslama da sai Muhammad Muslima yayi shaida tare da shi yace eh tabbas ni ma na abin nan نعم إملاس مرأة abin da yake imlasul mar'a أنت an tilkiya janinaha mace ta ta yi barin dan cikinta mayitan a mace نعم أنا أبي هريرة رضي الله عنه an karo sai na bi wurin Allah ya kara yarda da shi قال yace نعم اقتتلت امرأتان ittatalatin mar'atani نعم wasu mata biyu kishiyoyi نعم sun yi fada wato kishiya da kishiya suka yi fada a zamanin manzon Allah نعم من زين a cikin kabilan Huzailu نعم فرا faramat idahu mal ukra bi hajarin sai ɗaya kishin ta jiba ɗaya kishin da dutse نعم fa qatalataha atake da jifan ta sai ta kashe ta وما في fi bade بطنها.
ne da dan da ke cikin ta dama ɗaya da kishin ta da ciki نعم فاقتسموا ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka kai ƙara gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam نعم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya hukunta annabiyata janini ha diyan dan cikin ta نعم gurratun bawa abdun aw walidatin bawa namiji ko baiwa wace ah, waqada bidiyatil mar'ati sai ya hukunta di ya hukunta da diyan macen da aka kashe ala aqilatiha ya ce diyanta yana kan ah, aqilatiha dangin wacce ta kashe ah, wa warisaha waladaha an gane diyan yana kan dangin wacce ta yi kisan na an gane na wawar rasa hawala da sannan kuma ah, ya gadar wawar rasa hawala da ya gadar da ɗanta na wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da su na wato ah, wannan wawar rasa hawala da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gadar da wa'annan dukiyan ga ɗanta na an gane na wato ɗanta ya karɓa wannan dukiyan da wanda suke tare da ‘ya'yayen ɗanta ‘ya'yanta na daga magada na shi ne wawar rasa sai manzo Allah ya gadar da wa'innan kuɗin biyar walada ga ɗanta an gane na domin ma'ahum da wanda suke tare da ‘ya'yayenta daga cikin magada na an gane abin da ya sa manzo Allah ya hukunta diyanta ga i- dangin diyar wannan matan da aka kashe ga dangin matan da ta kashe saboda wannan shi- irin shi ake kira kirkisa shi bu amdi abin da ke kama da gangan amma ba gangan ba ne an gane na to
faqama hamalu faƙama hamlu bin nabigati sai hamlu bin nabiga ya miƙe alhuzali mutumin kabilan banu Huz- a- a- alhuzali dai na shi aka ce wasu suka ce shine mijin mijin matayen guda biyu na an gane wasu suka ce a shine mahaifin wacce ta yi kisan faƙala sai ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah kaifa agramu man la shai- shayba ya zan ba da diyan da aka kai kaifa a garamu ya zan ba da diyan malla shariba wanda bai taba sha ba wala akala bai taba ci ba na wala na daka bai taba magana ba wala tahalla kai ko tsara kuka ma bai magana ko tsara ihu bai yi ba na amfani da zalika wato ko ihu bai istihal shine kuka ko kuka bai yi ba na fa misli zalika ya tsalle irin waɗannan ne ake saryantar da jinin su ba a biyan diya نعم فقال رسول الله صلى الله عليه sai وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace نعم إنما هو من إخوان ko hani wannan ya daga ƴan uwan ka- bokaye نعم من أجل sajihi allazi saja'a saboda irin tsara maganan da ya tsara ka kula da maganan da ya yi.
نعم kalla yace kaifa a garamu malla shariba نعم ce wala akala ka ji la ko wala na daga wala stahalla fa misli zalika yudal ka ji ka biya ko نعم wannan yayi cewa tsara magana saja'i مم.
to
عن عمر بن حسين an umrana bin husain عمران بن حسين an karɓi daga sayyidina umrana dan husain أن رجلا cewa lalle wani mutum عبد يدا رجل adda da rajulin ya ciza hannun wani mutum نعم فنزع فنزع يده Min من ba- فمه shi kuma wanda aka caza da ya ji cizo sai ya fuska hannunsa daga baki
فق- ba ka hasari ya tawo نعم.
shi kuma sai ya koran shi suka zubi sai فابتسم
suka kai kara gurin manzo Allah sallallahu alaihi- وسلم gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فقال sai manzo Allah ya ce أد أحدكم أخاه yanzu ɗayan ku sai ya ciza ɗan uwan shi kama ya adil fa kamar yadda raƙumi ke cizo wannan irin abu ne
نادية ذلك ladi ya talaka ba ka da diya ai ya riga ya zama kai ka wai ce ka kai waye kai ka نعم ya shi ma da yana so a zuba mai da hakora ne ki to ai wala wasa ne ya zai yawa kawai ga kare mutum ka kama ya ji cizo ya fusga hannu hakora ya zubi نعم ki kaga yanzu kawai sai ka je ka kai ma mutum cizo inda ka san rakumi za Allah ya ce a ai ba ka da wani diya ne ba wani kisasi da za a yi نعم وأنا حسن بن أبي wa anil hasan bin abil hasan al basri البصري daga hasan dan abil hasan al basri قال yace حدثنا jindubu jindubu Allah ya kara masa yadda ya gaya mana في هذا المسجد a wannan masallaci ya nuna masallacin kufa نعم وما نسينا منه حديث kuma wallahi ba manta wani hadisi daga gurin sa ba نعم وما نخشى أن يكون jindubu kazaba kuma ba ma jin tsoron wai kar a zo jindubu ƙarya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam على eh رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ba ma tunanin haka ma kwata kwata قال رسول الله صلى الله عليه yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وسلم كان في من كان قبلكم ya kasance a cikin mutanen da suka zo kafin ku نعم رجل به jiruhun akwai wani mutum wanda yake da rauni na'am fajaza'a a hannunsa sai ya yi ɗan yi raki na'am fajaza'a sai ya yi raki na'am da ya yi raki fa'a ya ga abin ya kasa haƙuri to fa akala sikinin sai je ya ɗauko wuka fa fa hazza biha sai yanke hannunsa da da da da ya- da- sai yanke hannun ya yanke hannun da wukan na'am famara ta'addamu jini fa bai tsaya ba hatta mata har sai da ya mutu na'am qala Allah azza wa sai jalla Allah mai girma da buwa ya ce na'am abdi badarani bi nafsi bawa na ya yi rige-rige da ni da ransa na'am wato yana rige-rige da ni a kan ransa ya yi jinkirin rahamata da waraka na an gane na'am bai zama yana da ƙarfin ɗaukan jarabawa ta ba na'am me kun zai kasa hakuri ya ƙara dagewa ya ƙara dagewa na'am to kawai sai ya rige-rige da ubangiji da ransa na'am kawai sai ya riga ubangiji ɗaukar ran na'am an gane haramtu alaihim janna don haka na haramta mu shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye na ga za mu kwana a nan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah sun ta'ala ya fi mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
janna